أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم in ban manta ba muna 28 ga watan shawwal hijira 1446 daidai da 26 ga watan 4 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyame a jamhuriyar nijar wanda wannan shine majalisinmu na farko bayan dawo mu daga hutun azumi don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul waqi'a ta ce sura na farko in ban manta da za mu tashi a jirin gin wannan karatun da muke bayan mun kammala karatun suratul rahman Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon faɗin daidai abinda yake kuskure ne Allah ya kare mu kamar yadda muka saba al'ada na karatun da muke kowace sura mun zo farko mukan gabatar da muqaddimat na shiga surar eh suratul waqi'a da mu fara da sunan wannan surar kamar yadda muka sani al'ada akan samu sura wadda tana da suna fiye da daya suna biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan amma abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suratul waqi'a suna ɗaya take da shi shine suratul waqi'a wanda an ciro shi ne daga cikin wata aya daga ayoyin surar suratul waqi'a kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga hadisin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce أن أبا بكر رضي الله عنه قال وترانا سيدنا أبو بكر يا رسول الله يا منزم الله قد شبت كاي فرنغاش سيدنا أبو بكر يكلم مزالة يتيم مزالة كاي هرهرة فرنغاش يا فتو مكا يا أكي منزو صلى الله عليه وسلم يتي شيبتني هود وأخواتها ya ce da abubakar wallahi suratu hud da ‘yan uwanta su suka sani farin gashi kun san farin gashi akwai kowa da dalilin da yake kawo shi wani shekaru ne yake kawo farin gashi wani shi kuma rashin lahiya ne yake kawo farin gashi wani dalili na daban yake kawo farin gashi wani kuma alkur'ani ne yake kawo masa farin gashi shi yasa za ka ga malami na addini da wuya ya shekaru da yawa gashinsa bai zama fari ba yana da wahala saboda yawan karatun ƙur'ani dai kana fahimtar shi kana gane shi yana sa farin gashi nan da kenan kowane ɓangare Allah ya sa kai farin gashi nema ne suka ce alhamdulillah wani ya mutu ko farin gashin shi bai gani ba kai kuma haka kana ana ce da kai baba ina farin gashi ba aibi ba ne alheri na Allah sa dai mu yi shi ta hanyar alheri an gane ko a wani riwaya mazala ce shayyabatni hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwilat wannan su ne surorin da suka sa manzo Allah ya yi farfura ya yi farin gashi shine suratu hud da suratul mursalat da suratul waqi'a da suratul naba da kuma suratul takwir shine idza shamsu kuwir wa'annan surori guda biyar su suka zama sanadiyar farin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muqaddima na biyu bayani a inda aka saukar da wannan sura bi ijma'il mufassirin anna hadhihi sura nazalat fi makka sura ce makkiya an saukar da ita ne a makka kullum muna faɗa muka ce makkiya surar da aka saukar da ita kafin manzon Allah ya hijira ya koma Madina daga cikin malaman da suka hakaito wannan ijma'i akwai ibn Atiyya al-Birnadi da Fairuz al-Abadi duka sun hakaito ijma'i na malamai cewa wannan surar sura ce makkiya duk da yake wasu malamai suna cire fadin Allah madaukin sarki wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun cewa wannan ba makki bane madani ne wal ilmu indallah amma dai abinda yake arraji a gurin jumhurul mufassirin anna hadhihi sura makkiya na kuma kawo muna daga cikin malaman da suka hakaito wannan ijma'i mukaddima na uku bayani akan ayoyin akan ayoyin wannan sura wannan sura tana da aya 96 ma'ana aya 100 ba aya 4 tana da kalmomi 378 kalmomi 378 tana da harafi 1703 kenan wanda ya karance wannan sura zai samu lada mai yawa zai samu musallada dubu goma sha bakwai da abin da ya kama da wannan mukaddima na hudu waje hushaba bainaha wa baina sabiqatiha alaƙan da yake tsakanin suratul rahman da suratul waqi'a wasu malamai ma suna ganin da suratul rahman da suratul waqi'a sura ɗaya ne kamar yadda tauba da anfali ana ganin sura guda ne to haka ma waƙiya da rahman saboda maudu'insa yana kusa da juna kusa da ganin ma waƙiya cikon rahman ce amma kowace sura ce mai jin mai cin gashin kanta daga cikin inda suka yi alaƙa wa'annan surori guda biyu kowanne akwai ambaton daraja alkur'ani a ciki kaga cikin wannan sura Allah ya ce a wani guri innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun a can cikin suratul rahman Allah ya ce ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan kaga dukan su talmihi ne game da sha'ani na alkur'ani game da girman da alkur'ani yake da su sa'annan a kowace sura akwai bayani akan hikima ta halittar mutum dan adam kaga a cikin suratul waqi'a Allah subhanahu wata'ala yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun nahnu khalaqnakum mu ne muka halice ku ku mutane walau la tusaddiqun ku gasgata wannan abin da Allah yayi kamar yadda yake a cikin suratul rahman Allah ya ce khalaqal insana ko ba haka bane Allah ce shine yayin mutun dan adam kaga duka Allah yana ba ku labari a cikin wannan surori sannan daga cikin inda suke da alaka da juna kowace sura tana bayani akan ahwali yawmil qiyama game da halayen tashi ranar alkiyama zaka ga cikin suratul waqi'a Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bissa fakanat haba'an munbassa duk kaga wannan hali ne na alkiyama in aka girgiza kasa girgizawarta aka gusar da duwatsu aka nikar da su suka koma kamar kura abin shekewa sai a cikin suratul rahman Allah yake cewa fa'idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan in aka tsage sama ta yi ja ta zama jajawar kamar warbe kamar niƙaƙƙen ƙarfi ma'ana saboda janta kaga duka akwai talmihi akwai hikima ambaton abin nan biyu me yasa ake yawan ambaton dutse da kuma sama saboda a ɗabi'a a nan duniya duk musibar da ta faru a duniya ba ha ganin sama ta canza inda za a yi gobara garin ku duka ya kone sama da take garin ku ba ta canzawa tana ne da take ko tana canzawa a ɗabi'a ko girgizan ƙasa aka yi za ga dutse yana nan to lahira ta fi ƙarfin shi wallahi kuma a ɗabi'a abin nan biyu suna ɗauki da wani aya ba kowa yake ganewa ba wanda akwai dutse garinsu tun da ka taso ka ga dutsen ka san ko shekarar shi nawa yanzu kai ka san ko shekarar ka nawa in kana shekara goma ne kasance yanzu da kai shekara hamsin kowa ya ganka ya san ka canza amma shi shekara hamsin da kasance yana nan bai canza ba sai kuma ɗanka ya tarar da shi shi ma ya tsoho ya bar shi kaga dutse bai canzawa to dan Allah ya nuna ma kudura tasa sai yake cewa ranar alkiyama dutsen da yake duniya bai canzawa saboda karhinsa wallahi bai iya daukar rigiman kiyama narkewa zai yi wallahi ina harkar duniya harkar lahira ba ta wasa bace a cikin surorin nan guda biyu kowanne akwai ambaton labarin aljanna da labarin wuta la yace a waccan sura yuraful mujrimuna bisimahum ko nan kuma ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama duka za a yi mana bayani sannan a cikin sururin akwai bayanin cewa 'yan aljanna 'yan aljanna a aljannan ma ba matsayinsa ɗaya ba waliman khafa maqama rabbihi sai Allah ya ce menene jannatan ba kowa ke zai samu wannan ba sa'an na a wannan sura Allah ce wa sabiƙuna sabiƙuna sai Allah ce mai ne ula'ikan muƙarrabuna kenan in aka yi tashi alƙiyama mutane za a kasa su kashi uku akwai wa'inda wuta za su je akwai wa'inda aljanna za su je akwai wa'inda su ko a aljanna ma sai dai kaga sun wuce ba matsayin kwaɗai ba ba matsayin kwaɗai ba na Allah kai mini jagora Allah ka sai ya mu cikin wasu sabiƙo da sabiƙona sannan idan mun koma muƙaddima na biyar bayani akan falar wannan sura wannan sura daga cikin haditan da suke nuna falalanta hadisin da aka ruwaito shi daga abdullahi bin mas'udin manzo Allah yana cewa man qara'a suratul waqi'a fi kulli lailatin lam tusibhu faqatu abadan duk mutumin da yake karanta suratul waqi'a a kowane dare talauci ba zai kama shi ba har abada akhrajahu al-harith bin abi usama harith bin abi usama ya fitar da shi fi musnadihi sannan akwai wa'inda suka ruwaito hadisin da riwaya da'ifa almuhim dai wannan hadisi imam az-zahabi da imam al-albani sun rauna wannan hadisi cewa wanda aka ruwaito hadisin da gurin sa majhulul hal ne ko kuma majhulul ayn ba a kafa hujja da shi mun kawo wannan hadisi ne dan mu yi mutane ishara da cewa akwai hadisai da ake kawo akan falalar wannan sura kama wani hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yayi mana jagora wannan shine abin da Imam Al-Albani ya sarraha da Imam Al-Zahabi a riwaya na Abi Shuja'a yace an Abi Tayyiba an Ibn Mas'ud to shi Abu Shuja'a la yu'raf haka ma Abu Tayyiba la yu'raf to ba a kafa hujja da wannan hadisi muqaddima na ƙarshe daga cikin muqaddimat guda shidda da zamu gabatar na wannan sura bayani akan mawdu'atis sura abinda sura take karantarwa at-tadhkir li yawmil qiyama tana tunatar da mutane game da tashi alkiyama daga farkon sura har ƙarshe tana bayanin abin da zai fara na alkiyama ne sha'anin lahira ba na wasa ba ne daga cikin abin da surar take karantarwa bayanin asnafin nas fi zalikal yau bayani akan nau'i nau'i na mutane a ranar tashi alkiyama ranar alkiyama mutane ba nau'i ɗaya ba ne ba matsayin su guda ba ba kalas ɗin su guda ba kowa da nashi matsayi sai na uku daga cikin abin da take karantar da mu at-ta'kidu bi anna al-qur'an munazzalun min indillah tabbatarwa cewa lalle alkur'ani sabkakken littahi ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala Allah shi ne ya sabkar da alkur'ani kamar yadda zamu yi innahu laqur'anu karim fi kitabin maknun qur'ani littahi ne sabkakke daga gurin Allah subhanahu wata'ala sannan a sura za ta karantar da mu مشهد الاهتدار وأهوال المتوفين وأقسامهم ذات نونا من حال يد متن زي متن سد متن yake ɗaukar rai in kana son ka gane yadda ɗaukar ran mutum yake kasancewa ƙarshen ƙarshen wannan sura yana nuna mana da kuma halin da mutum ɗan adam ke shiga in ya zo zai mutu sannan mamata sun karkasu kashi-kashi kowane mamaci irin aikin shi zai cika da shi an gane misali ko jiyana hira da wani datteje ya ce ɗana Allah ya wani cika da imani na ce in baba ku dai nemi hanyar cikawa da imani na ce shi wa'ai cikawa da imani ba da baki ake faɗa ba da aiki ake faɗi alkawari ne na Allah Allah bai saba alkawarin shi wanzu Allah yake cewa man shaba ala shay'in shaha alayhi man shaha ala shay'in mata alayhi wa mata ala shay buta alayhi idan mutum ya taso da ɗabi'a mai kyau insha Allah da ita zai tsuha in ko mutum ya tsuha da ɗabi'a mai kyau insha Allah da wannan ɗabi'a ta kware zai mutu idan mutum ya mutu da ɗabi'a mai kyau in sha Allah da ɗabi'a mai kyau za a tashi shi ranar lahira ashe kowa ya daimi kansa ga misali ka taɓa ganin datti ya ɗan shekara saba'in da hankalin shi da datso shi wai bai tashi shan sigari ba sai da kai shekara saba'in sai ce yanzu yana son ya waye bari shi rika shan sigari ba mahaukaci ba lahiyar shi kalau ka taɓa gani fesin kaf wannan mutum sai da kai shiga a sabai ce yanzu bari da ka sa fesin kaf da gajeren wando wani zai iskanci tana yi da wuya amma ana iya samun mutum ya iskanci in ya kai wani lokaci shi tuba ana iya samu amma yana da wuya mutum ya taso mutumin kirki gab da mutuwarsa ya lalace yana da wahala kusa akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ɗan adam zai yi aiki irin aiki na yan aljanna ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali bi amali ahli nar fa yadkhuluha akwai wannan hadisi ko babu cewa mutum ɗan adam zai yi aiki irin na yan aljanna sai ya yi kusan mutuwa tsakanin shi da mutuwa bai wuce zira'i daya sai shi aiki irin na yan wuta sai shi aikin su sai ya mutu ya shiga wuta wannan nadir lokacin sannan malumma suka ce a sharhin hadithin so da yawa idan har ga mutum yana kan sunna yana kan aƙida mai kyau ya canza gab da mutuwarsa don ka dibi zuciyarsa ba don Allah yake wannan abu amma idan kana yin aiki don Allah na Allah Allah baya tozartar da kai za ka samu kai cikawa da imani idan ka jama'a dai saƙo na gare mu kafin ka ce Allah ya wani cika da imani bebe kanka kana yin aikin masu imani ko ba ka yi in kana yi ka ƙara in ba ka yi ka dawo ka rinka yi matuƙar ka tsaya abin da Allah yake so Allah zai taimake ka ka samu ka cika da imani Allah ka mana cika da imani ina ganin a yanzu za mu shiga tafsirin wannan sura da izinin Allah subhanahu wataala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai cin kai Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai faruwa ta faru ma'ana idza qamatil qiyama idan qiyama ta tsaya wannan yini la mahala zai faru laysa li waqa'atiha kadhiba babu wanda zai karyata game da tashi alkiyama za a samu wanda za su ce karya ne ba za a yi ba ko mana ko da mutum ya ce tashin kiyama gaskiya ne to sai ta faru ko da mutum ya karyata tashin kiyama sai ya faru kenan sai zama ma'anar tashin kiyama ba za a karyatar da shi ba dan sai ya faru kenan babu wata rai da za ta karyata wannan laisa ne waƙatiha kadiba ko ya zamanto ran da ƙiyama ta tsaya kowa ya gan shiga shi filin ƙiyama to babu kun wanda zai ce ƙarya ne yanzu ba wasu sai su ce ƙiyama ba gaskiya ba ce alace ran da ta tsaya to ba wanda zai ce ƙarya ne ba ƙiyama ba ce khafidatun rafi'a khafidatun tana sabke darajan wasu shine khafida rafi'a tana ɗaukaka darajar wasu ma'ana ranar alkiyama kafurai da anan duniya sun samu abin da suke so su suke faɗi aji su ake nunawa to ranar nan sai ta yi ƙasa da su saboda sun mutu ba su da imani rafi'a sai ta ɗaukaka daraja masu imani wani anan duniya bai taɓa cin mai daɗi yadda yake so ba bai taɓa sa kaya mai kyau yadda yake so ba amma a ranar lahira sai ga Allah ya ɗaukaka darajar shi an ba shi matsayin da yake so ya sa kayan da yake so sannan hafida tana saukar da darajar masu daraja da ba su bi Allah ba a nan duniya wasu malamai suka ce khafidatur rafi'a yana ɗaukar ma'anan ta sabko da na sama ta sama da na ƙasa me ran kiyama su mutane ba ƙasa suke takawa ba to ran kiyama za a yi sama da su dan aljanna tana sama ne su kuma taurari da rana sama suke ko ƙasa to ran nan za a sabko da su kaga an sabko da wasu an hau da wasu yaushe hakan zai faru ranar alkiyama amma dai ma alaihi jumhur abinda jumhur mufassirin suke akai shine khafidatur rafi'a tana ɗaukaka darajar wa'inda suka bi Allah sannan kuma tana yin ƙasa da darajar wa'inda ba su bi Allah ba Allah ka samu bi Allah mu samu daraja idza rujjatil ardu rajja Allah ya ce idan aka girgiza ƙasa girgizawanta rujjatil ard ay hurbikatil ardu idan aka jijjiga ƙasa rajjan wani irin girgizawa shine ake ce da shi maf'ulul mutlaq ji abihi huna li ta'kidil bayan in aka girgiza ƙasa girgizawan kai baka ma iya kwatanta girgizawan kawai yanzu mutum ne ka kalle shi ka ce wallahi in na kama ka zan yi ma wani irin duka to in ya san kai waye bai da ka kama shi ya san dukan nan fa ba na wasa bane ko ba haka bane to shi Allah da ya san kasa ya san girgiza da sai ce za su girgiza kasa wani irin girgizawa shine ranan nan duk wani abu da yake kan kasa zai kare zai fada kasa a nan duniya yanka girgizan kasa me kuka sani yana yin kasa hmm? gini ko da mi kuma to yayin girgiza ƙasa jama'a duwatsu suna shigewa cikin ƙasa a nan duniya ko ba su shigewa a'a girgizan ƙasa na duniya ba na lahira ba ba su motsawa to amma ranar lahira yayin girgiza ƙasa duwatsun da ma kuke ganin nan duniya ba su motsi ran sai sun motsa shi yasa Allah ya ce wa bussatil jibalu bassa za a kakkarya shine futtitatil jibal za a wawwatsa su za a kakkare duwatsu a fatattake su batsan wani irin fatattakewa za a tarwata su kina yin an ka girgiza kasan duk abin da a sama zai wace ka ɗauka me ya fi ƙarfi a ƙasa shi ne duci alaci har da shi za a wace shi fakanat haban sai duwatsu su kasance ƙura mumbatsan abin shekewa da maraice ko da sahe idan kana cikin ɗaki fenetu tana buɗe sai rana ta shiga in ka kallo tsinken nan na rana ba ka gano wani abu ƙura-ƙura cikin hasken rana ko ba ka ganin shi to shi ne haba to duwatsu saboda nikuwa kamar haka za su koma sai dai ka kalli alamunsu sun sheke shi kenan babu su ka kusan rada za ka ga wannan inda ba ka je da aikin kwarai bane akwai matsala fakanat haba'an mumbatha duwatsu za su kasance kura abin shekewa wa kuntum ko kuma mutane za ku kasance azwajan talatin nau'i uku azwajin nan ba mataye ba bai ma'ana asnaf ma'ana a lahira mutane za su kashe nau'i uku yanzu sai ka saurara kaje cikin wanne nau'i kake fa ashabul maimanati akwai yan bangaren dama ma ashabul maimana me yake daraja ga waɗanda so kasance bangaren dama ma'ana akwai wani za a ba littafin su a hannun dama me ya kai su daraja shine ma nan ta'ajjubi ne ana yin amfani da wannan siga ne don liltifatil anzar da a dawo da hankalin mutane a ce wane shin ko kaga wane kaga kenan sai ka za ka ji bayani kun ji nau'i na farko fa ashabul maimanati akwai yan bangaren dama wanda za su karbi littafin su a hannunsu na dama ma ashabul maimana me yake daukaka da daraja ga mutanen da suka samu littafin su a hannun dama an gane misali ko da Allah madaukin sarki wa ya faɗa wannan fa amma man uta kitaba bi yaminihi fa yaqulu me yake cewa ha ummu qra'u kitabiya saboda dai daɗi ranar kiyama ya an baka littafi hannun dama baka ma ya rike shi kana cewa wani diba wani diba wani diba kaga ma ashabul maimuna me yake daraja a ba mutum littafin shi a hannun dama kashi na biyu wa ashabul mash'amati ‘yan ɓangaren hagu shi ne ashabu shimal wanda za a ba littahinsu a hannu na hagu ma ashabul mash'ama me ya kai muni a ba mutum littafinsa a hannun hagu ba abin da ya kai wannan muni shi sa Allah ya ce wa amma man uta kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda aka ba littafinsa a hannun hagu sai ci inda na sani na dama abin littafin gaba dama wuce a wuta an kai da ni wanga ƙarin bakin ciki kawai ya yi wani kashi na bigo kashi na uku wasabiquna sabiqun wasabiquna su ne wa'inda ke gaugawa wajen aikata aiki na alkhairi as-sabiquna to kuma wa'annan ko a lahira su ne za su yi gaugawa zuwa ga samun alheri na Allah kenan sai zama sabiquna bi fil khairat fi dunya kuma sabiquna fil akhirati li dukhulil janna masu gaugawar yin aiki na alheri a nan duniya to lahira ma su za su fara shiga aljanna kafin saura su shiga aljanna kaga wanda aka ba littafin sa hannun dama ai Allah ya gaya mana yana cewa ha umqra'u kitabiya ko inni sanantu anni mulaqin hisabi fa huwa fi 'ishatin fi jannatin kaga annasin qur'ani duk wanda ya samu littafin sa a hannun dama shi dai aljanna zai ta to amma sai ya tarar da as-sabiqu da sabiqu a cikin aljannat an gane misali ko to saboda falalarsu da su aka fara su as-sabiquna as-sabiquna Allah ya ce ulaiikal muqarrabuna su ne makusanta a gurin Allah umul muqarrabuna inda Allah su ake kusanto da su kusan Allah kawai minister minister ai mataki mataki ne ko to su mai fada ta farko su a can sannan sauran fadoli a kawo ashabu lamini to yanzu kai ya kake ka auna yan kira sallah mutum nau ke riganka masallaci to sun zama sabak aka kenan in ka zaka kaga ana riganka masallaci a masallaci ba ka cika asabiku da sabiku na yan ga ce fi sabilillahi mutum nau ke riganka sawa ba ka ciki asabiku da sabiku na in an zo an ce za a yi azumin nahila a ganka gaba gaba ba ka yi ba ka ciki a sabiku da sabikuna eh an zo misali nake yi fa ba na ce ba ka cike ba abin da nake so duk wani aiki na alheri ya zamanto ka yi kokari kuna cikin na gaba gaba to eh an zo lana sai Allah ya tsince ku a wuce da ku aljanna kafin sauran 'yan aljanna su zo kai ko ka san ko da sai gwad ɗaya mutum ya riga ka shiga aljanna ai ya kwashe nema ya barka kisa sai Allah ce ulaiikal muqarrabuna fi jannatin na'im suna cikin aljanna gida na ni'ima ai jannatin na'im ai yatana'amuna bi asnafin ni'am suna jin daɗi ni'imomi kala kala sullatu min al-awwalina su dai as-sabiquna as-sabiquna jama'a ne min al-awwalina na daga al'ummomi na farko kun gane ko sullatun min al'awwalina haka su maluma suka fara wa qalilun min al'akhirina kuma sannan ana samun su kaɗan daga cikin mutane 'yan zamanin da na ƙarshe wasu maluma suka ce saboda al'ummomin suka gabace mu suna da yawa a cikinsu akwai as-sabiquna as-sabiquna kuma ana samun as-sabiquna as-sabiquna cikin wannan jama'a wasu malamai suka ce a as-sabiquna as-sabiquna ana bayanin waɗanda suka yi rige-rige a cikin wannan al'umma to akwai su da yawa a farkon wannan al'umma kuma akwai su kaɗan a cikin ƙarshen wannan al'umma kowanne ne dai Allah ya samu kasance daga cikin as-sabiquna as-sabiquna shi yasa Allah ya ce sallatu min al-awwalin jama'a ne min hadhihi al-umma wa min al-umam as-sabiqa ana jama'a ne da ana samun su da yawa a cikin al'ummomin da suka gabata da kuma cikin wannan al'umma wa qalilun min al-akhirina kuma ana samun kadan daga cikin mutane na ƙarshe ai qalilun min an-nas fi akhir zaman wanda ake samu a ƙarshen zamani ala sururin mawduna suna kan gado wanda yake an saƙa shi an yi masa ado na zinariya an yi masa ado mansush bizahab wanda an yi mai ado na zinariya misali suna kan wa'innan gadaje muttaki'ina alaiha suna kishin gide akan gadaje mutaqabilin suna kallon juna aljanna ba a kallon ba a ba juna baya kishin gida ke yi ai zauna ana hira malam jabir inda kana son ka sha hira ka bari mu haɗu a aljanna dan aljanna zai yi kishin gida shekara saba'in yana hira bai juya ba in ya juya ba bai ya gaji ba ne dan aljanna babu gajiya yana dai son kuma ya ƙara juyawa ne a ci gaba da hira dan babu sallah ba a sallah a aljanna ba a azumi a aljanna ba a kashi a aljanna ba a kwana a aljanna babu gajiya a aljanna babu komi kuma babu tunanin rana kaza abin zai kare shi sa sai labari hira in an kara wannan a ɗauko wannan ba abin ka bashi ba ne ka tuna wani na bi na bashi babu ba a neman kudin cefa ne ba ne ka ce abincin gidana ya kare babu mata ba su aihuwa ba ne ka ce suna ya gare ka babu wannan متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون duk sune dai wa'annan as-sabiqun as-sabiqun ha Allah shi yatufu alaihim wildanun yara suna zagaya su su ‘yan aljanna waɗannan yaran muhallaru na suna nan madawwama a ƙuruciyansu ba su tsoha duk wanda ka sani kun rabu da shi shekara arba'in ba ku ga juna ba in kun ka haɗu to sai an canza ma juna amma a nan duniya a lahira yaran da za a sa su yi muku hidima ka san yaro shekara miliyan to gobe ma in ka gane yadda ka gan shi haka yake bai canzawa kai ma ba ka canzawa babu tsuwa aljanna babu aski a aljanna babu don gashin gemu ma bai hito ma aljanna babu gidan ni'ima kenan wannan hayaniya da muke ciki duka Allah ya samu ci jarabawa la inda mutum bai samu aljanna ba kawai yayi asara shi yasa Allah yake cewa ya tsofa alaihim wildanun mukhallalun yara wa'inda ke zagayawa don yin hidima ga aljanna suna zagaya su su wa'innan yaran mukhalladuna mana za su dawwama la yanaluhum haramun wala fana tsuha ko mutuwa ba zai shafe su ba ko da yau suna nan a matsayin suna yara bi akwabin da kofuffuka wa abarik da butoci wa ka'asin min ma'in da kuma kwano na giya yaran za su rinka zagayawa kananan sai dai kaga an kawo ma kof an ka ce kof shi ne kofi wanda bai da marika irin wanda kake shan shayi da shi lipton irin wannan na galas to can aljanna na zinariya ne kuma kaka dauka wai dan kofin da za ka ma aljanna za ka dan kofi ne suruk ka shanye a ba irin wannan bane kofi na gida aljanna ya hi tanu ba magana tanu na aka yi ba kaka dauka dan karamin kofi ne a ina manyan kofuna ne inda aljanna babu karamin yaro ciki babu kowa babba ne to za a rinka kawo kuna hira ana kawo kofuka kuna jayewa kuna hira ana kawo kofi kana jayewa shi yasa ka misa wa abarik jami'i na ibirik ibirik buta an samu wannan suna ne saboda jan hankali daga shi kwalliya gare shi yana da marika ana jayo ma abu kana sha wa ka'sin min ma'in da kwano na giya duk wanda ya sha giyan duniya ba zai sha na lahira ba sai dai ya toba to lahira za a dinga kawo muku kofuna na giya kula ce kula giyar duniya lala kala nawa ce duk da ba mu shan giya amma mun san ba kala guda ba ce ko kaloli ne ko to in kana son ka ga giya kala kala sai ka tai aljanna wai ka dauka da aka ce giya aljanna wai ka aza kala guda ce a'a ka sha kala iri kaza ce a kawo iri kaza ka sha ka sha iri kaza ka sha iri kaza ka sha iri kaza tamagiyar aljanna ba irin ta duniya ba ce shi sa Allah ya gaya mana ya ce layu sadda'una anha su yan aljanna ba ta sa su ciwon kai mana ba sa yin ciwon kai don sun sha giya a aljanna wala yunzifuna sa'annan kuma ba ta tafiyar da hankalinsu mana ba ta sa su maye ba su yin maye giya duniya ba hudu take da shi wanda suka fi shahara in mutum ya sha giya duniya tana sa shi amai tana sa shi ciwon ciki tana sa shi maye tana sa ciwon kai tun mashaye giya haka zai gaya maka wani ma sai in yaya mai ne za a gane ya sha giya to a ta aljanna babu wannan babu ciwon kai babu amai babu kusa hankali a sai dai ƙara lahiya kenan giya suna ta tara shi sa Allah ya ce la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai game da shan giyar da suka yi wala yunzifuna sa'annan kuma ba za su yi maye ba mana ba za su fita hankalin su ba wafaqihatin sannan ana zagaya musu da nau'i nau'i na kayan marmari mimma yatahayyarun game da abubuwan da suke bukata wanda za su zaba ai mimma ya takhayyaru ai mimma ya khataru na daga abin da za su zaba za a rinka yi muku yawo da kayan marmari duk wani abu da ka sani na gidan aljanna to za a kawo ma shi kala-kala ɗaruruwan kala wanda a ido kana iya ganin shi ɗaya ne kuma ɗanɗano ba guda ba ne yanzu misali sai a kawo maka lemu an kawo ma lemu a aljanna ka ɗau ɗan lemu ka yi ciza ka ciza ka ji daɗin shi in za ka yi cizo na biyu to wannan cizawa na biyu sai ya yi cizawan farko daɗi kuma ba daɗin shi ɗaya da na biyu ba in ka haɗe ka yi cizawa ta uku ita kuma ta yi ta hudu daɗi ta yi ta biyu daɗi ita kuma ta hudu ta yi ta uku daɗi in an kama da mu in sun kai ɗan lemu dubu cizawa ba daɗi guda ba kuma sadda lokaci sannan na za a ƙara son abu saɓanin duniya yanzu nan duniya idan aka kawo maka abinci kala goma in ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan zai ishe ka don ka ci da yawa kuma haka ba ne amma a aljanna ana ya kawo abinci kala ɗari sadda ka ci na ɗai sai ka ci na biyun ma ka hijin daɗin shi fiye da na farkon in ka canye na biyu ka kai kwano na uku sai ga kai wanga ma ya yi daɗi har ka kai ga naɗarin sai ka ji naɗarin ma ya yi na farkon daɗi kuma duk ba daɗin su guda ba ai mun kawo muna misali ai aljanna za a zo yara masu aiki a yi mai layi da nau'in abinci kala dubu kowanne cike da plate nau'in nau'in abinci in an kawo shi jaye wannan in an kawo shi jaye sai ya kai ga na ƙarshen na ƙarshen ma sai ya jaye daɗi wasu aljanna ba a kashi ba dai ka ce cikin ka ya buga mm to abin da ka ce zai bi jiki ne sai kamshi shi hita shi kenan sai ka azama ne kai kai suke baka shiga aljanna ba ai kai asara wannan kai asara Allah ka ba mu aljanna shi yasa Allah ya ce wa faqihatin mimma yatakhayyarun da kayan marmari na daga abin da suke zafawa sannan ayar abin da za mu ƙara fahimta a ciki yana daga cikin kamala na kayan marmari ka a kawo ma abu guda inji don kai bako ka kawo mai fastek ka kawo mai lemu ka kawo mai anana ka kawo mai mina na wannan mai lojiya a baki an sashi eh razab ko mina na ta ustaz Allah ya ce ce ka shiga aljanna daga gani zan ɗin gaba saboda ba a ana daɗaya ba haɗu ba sai sunan shi baya bace amma a aljanna ko da yaushe ka ce Allah ne zan sai an kama buhu na da za a yi Allah kai mu can to kenan yan ka kawo mutum su kala kala ya yi kaɗan ci wannan kaɗan ci wannan amma yanzu an tashi kawo sai a kama lemu kilo biyu a aje maka mi za ka yi da shi ka sha da biya shi ko ba ka ne amma an kama ne mu ɗa biyu an kama banana ɗa biyu an kama wannan ko ne sai ka ɗan tsakura ya yi daɗi shi sa aljar za a kama mutane kowa da wanda yake so ya zama walahmi tsairin sannan za a rinka zagaya su da naman tsintsi mimma ya na daga abin da suka sha'awa ku ji kalmar nan da kyau nama na tsuntsu amma yadda kake sha'awar shi haka za a zo maka da shi ma'ana in kana son ni yana son farfesu ne na tsuntsu kawai sai ga an kama tsuntsu farfesun shi an ajiye a ni ina son tsuntsu soyayye an yi yanka shi tukun tukun tukun sai ga haka za a kama shi a ni ina son dambun nama na tsuntsaye sai ga an kama dambun nama kun gane misali ko irin yadda kake son nama ya zo haka zai saka wallahi wani ya yi shekara bai ci nama na tsuntsu ba tsuntsun kwarai dai bai ci shi ba wani kana maganin tsuntsaye ne zan kai ta hanka ce aika ga ɗawi su na sai suwa wallahi wani sai daga kalla shi Allah ba da sa'a shi nama tsuntsaye bai birge shi kun bai samu shi nan dama ina alahira Allah ce walahmi tsayirin kowane irin tsuntsu kake so Allah ce za a zo ma da shi kuma ya za a zo ma da shi mimma ya shi tahu ne yadda kake sha'awar shi kuma ba tsuntsu guda ba kawai sai waye gari ta ce Allah yau dai ina shawon ji tsuntsu dubu biyar sai ga an kawo masu ka cika shahe baki ka ce kai aljanna gida a ci a sha ne Allah ya karo dubu uku kawo maka ina kai mace wa hurun in sannan kuma suna da hurun in suna da mataye hurun in farare masu bakaken ido masu idanuwa masu yalwa ana mata aljanna farare ne sannan kuma suna da bakaken ido masu yalwa ka san tun daga nan duniya sai dai a yi shuru a faɗa ba amma aka ce ma ka zaɓo mace ka samu farin mace sambaliliya mai baƙaƙen ido kuma idanuwa ba irin na maza ba to ta yi sauran mata ji hankali an fahimci hausa amma ka zo kawai mace ga ta gajera ga ta baka to su fice to inda an ce lidini ha wurin kawai lidini ha amma ba ni jimali ha ba kun gane hausa a sai dai hankuri wani wallahi ya san dai shi dai da matarsa kawai yana zaune da ita ne don neman aljanna wallahi wani kawai yana zaune da matarsa a duniya ne a matsayin lalura ka gani ga ta gajera ba ta wanka Allah sauke wale mata guda ta gare shi don ka san bane a duniya mai mata guda ku ya kuri rahuru ne ko da mataye farare masu kuma yalwantattun idanuwa da amsalin lu'li'il maknun misalin su kamar tataccen lu'lu' ne diamond diamond wanda an ka tace kuma maknun shine mastur wanda yake a ruhe yaya hasken shi yake wanda suke sana'ar wanda suke sana'ar damin zinariya su sun sani lu'lu'i an ka tace shi za ka ga komai ma kana gani cikin shi tartar na yake to su ma haka matayen aljanna suke tartar suke babu datta a tare da su sannan kuma a rufe suke sai dai kai mijinsu ne za ka gansu wannan yana kawo mana misali game da kimar da Allah ya ba mace a duniya mana mace mai kima shine wadda take jikinta a rufe amma duk macen da za ta bar jikinta a buɗe tun da duniya ma ba ta da kima ba ne lahira wata rana wata malama tana son ta ba 'yan makarantar ta darasi sai ta siyo alawa shakola sai ta ɗauki guda ɗaya ta buɗe sai ta kaɗa cikin wa'inda suke rufe ta ce kowa zai ɗauki ɗagura kowa ya ɗauka wannan da abu da ba wanda ya ɗauke shi sai ta ce da su me yasa wannan na buɗan nan ba ku ɗauke shi ba sai suka ce a'a abin da ya samu mu ɗauke shi ba saboda yana buɗe inda yana buɗe bai da daraja shi sa ba mu ɗauka shi sai ce to misalin hakan misalin macen da take nuna tsaraicinta ba ta da daraja in mace tana son ta zama mai daraja ta suturta jikinta sai ta daraja ta da misali ya gobe ba yanzu kai ka zo a gaje sai aka ce ma ga tonan wanga a buɗe kaga ƙuda na yawo a kan shi wanga a rufe aka ce ka ɗauki guda don Allah ko an tilasta ma in ma tilasta ma aka kacci na buɗan nan zuciyarka a kwance take to haka macen da take tsirai tsirara duk in ka ga mace ta bar jikinta a tsiraice to wallahi ko tilasta ma an kai ka aure ta ka san wanda ya ta ka aure ta ya azabtar da kai kinan mata daraja ku shine ku sutura kanku ko mata aljanna kun gani asirce suke inji Allah Allah yake cewa ka amsalil lu'lu'il maknun ko misalin tacaccen lu'lu'u ne wanda yake a rufe Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan za a ba as-sabiquna as-sabiquna wa inna mataye ne sakamakon aikin da suka kasance suna aikatawa aljanna ba da baki ake shiga ta ba da aiki kwarai ake shiga naka in kana so a saka ma da wannan ka dage kai aiki na kware da Allah yake so sai Allah ya sa wannan yake zama sanadin shiga ka aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima ba za su ji wani alfasha ba a cikin gidan aljanna mana zance na alfasha shine lagwan shine fahishu fil jannati fahish kalam zance wanda yake akwai alfasha a cikin sa wala ta'fiman sannan kuma ba za su ji wani magana da zai bata ran wanda ake ma magana magana mai bata rai ko kuma magana ta laifi duka ba a samu ci aljanna la yasma'una fiha lagwan ba za su ji asasshiyar magana cikin aljanna ba wala ta'thima ko kuma abin da zai sa laifi ga wanda ake ba magana ko kuma mutum ya an bata masa da rai abin da yake wani ishara a aljanna babu abinci lalatacce babu mata lalatatu babu lalatacciyar magana sannan abin da zaka ji ma ga kunnanka abu ne mai daɗi illa qilan salaman salaman sai dai ka rinka jin aminci aminci aminci mala'iku suna cewa salamun salamun salamun ana salamun alaikum salamun alaikum mutane wajenansu suna salamun salamun aminci aminci to kun je asabiquna sabiquna kun je tukucinsu in kana ciki ga abin da zaka samu dama mun ce mutane sun kasu kashi uku ko akwai ashabul maimana ma ashabul maimana akwai ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama da aka wade su sai aka yi shiru ba hadu sakamakon kowa ba sai aka zo as-sabiquna as-sabiquna sune aka hode matsayin su ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im da aka taho aka taho har nan duk bayani ne akan su to yanzu sai a koma baya sai aka ce wa ashabul yamini ma ashabul yamini kenan an yi an yi kashi guda yanzu ga kashi na biyu su ko ɗan dama wa'inda aka ba littafin su a hannun dama Allah ce ma ashabul yamin me yake daraja ga mutumin da ya samu littafinsa a hannun dama fi sidirin makhduda Allah ya ce za su kasance a cikin magarya makhdud wanda yake babu kaya a cikinsa wanda an yanke kayansa kayansa baya cutarwa sannan kuma baya jima mutum a takaice da ke nan magarya wanda baya da kaya kamar yadda ibn kathirin ya yi ishara wata rana sahabbai sun je wani yanki na ta'if suka ga wani kware yana ɗauke da magarya sai suka ce ina ma za a samu wannan aljanna sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce ai duk waɗanda aka ba littafin su a hannunsa na dama to ranar alkiyama za su kasance a cikin aljanna wanda akwai magarya amma magaryan lahira ba irin na duniya bane shi na duniya kaya gare shi na lahira kuma baya da kaya ne yanzu in ka ga ɗiyan magariya kana son ka sha sai ta ji yawa ciwo in ka kawa su amma addinin Allah ce babu wannan wa talhin mandude da kuma bishiyar talh wanda yake mandude mansush nan maluma suna da fasara guda biyu ma dhahaba ilaihi amatu ahli tafsir anna talh jam'i na talha jam'i na talha wasu itatuwa ne masu inuwa a yankin hijaz ƙasashen larabawa suna da irin wa'annan itatuwa ana ce da su talh to idan a nan duniya a watsa suke Allah ce za ku samu irin wa'annan itace masu inuwa a cikin gidan aljanna amma a sura aljanna mandowo jere suke ko kuma mando da yana ba da ma'anar suna da iya saƙe da juna wannan shine fasara mafi raji akwai malaman da suka ce a qalhin mandud da kuma abin nan ayaba an gane ayaba ko banana maus mandud wanda yake da tsiya sake da juna in ka ɗebi ɗayan banana za ka ga jere da juna su ko ba haka ba ne wal ilmu inda Allah duka akwai shi gidan aljanna wa zillin mamduda da inuwa mai kakkiya wadda ba ta yankewa laraba don abin da bai yanke sai su ce da shi mamdud to a cikin aljanna akwai inuwa wadda kai ta tahiya ba ka ganin ƙarshenta zala ya ce inna fil jannati la shajara yasiru rakibu fiha mi'ata amin la yaqta'uha a cikin gidan aljanna akwai wata bishiya guda ɗai inda za ka hau abin hawa kai ta tahiya shekara ɗari ba za ka ƙarshen ta ba itan ya guda ka hau doki kai ta suka kai ta suka ka shekara ɗari kana tahiya ba kai ƙarshen ta ba ina ragaye wanda ba san wahala to su bari da Allah hasu ta lahira in ka zo ka kwanta kai ta juye juye na aljana babu kwana wani wahala ce take sa a yi kwana kaka zama ya kwana wani more rayuwa ne wani ne yake sa a yi kwana wallahi a aljanna babu shi babu an ce Allah ka kai mu aljanna shi yasa Allah yace wa zillin mamduda da kuma al da inuwa miƙaƙƙiya inuwa wadda ba ta yankewa wa ma'in maskube da ruwa wanda yake gudana shine ma'un jarin la ya tawakkafu ruwa mai gudawa wanda bai tsaya shine wa ma'in maskube da ruwa mai guda mai gudana wanda baya tsayawa sai akwai bambanci malam yanzu a ce a nan a samu ruwa mai yawa yana shiga yana bi gidanka an ɗauki wani lokaci akwai matsala ko babu matsala to shi ruwan gidan aljanna baya yin ramu haka zai rinka bi kuma sanyin shi bai kama kuma in kana so ma kana jin kwana kaso nan za ka kwanta sai ga an yi gado ga ruwan nan kasa na taya kana kwancinka in kana son taya dole za ka taya aljanna ce liwur abin mamaki aljanna na za ka gan shi mana kana buƙatar ruwa ga sunan kashe kuma sai an kashe ruwa ba kala guda ba nau'i nau'i na ruwa a rana in kana so sai ka sha tano ashirin ko talatin wanda bai sha ruwa da yawa kenan dan ni na san ko hamsin sai na sha aljanna insha Allah ma'ana to idan mu sha na kai su ai ba ka sha kai ka sha tano guda ka bari mu dai kan sai da Allah ya yi Allah ka ba mu aljanna ku roƙi Allah aljanna da gaske manzon Allah ya ce man sa'ala Allah aljannata duk wanda ya roƙi Allah aljanna talata marrat so ta ƙulu aljannatu Allahumma ja'alhu min ahli janna aljanna za ta ce Allah ka sa ya zama da aljanna ومن استجار من النار ثلاث مرات wanda ya nemi kariya Allah ya tsare shi daga wata hasso uku ta ƙolin nar Allahumma ajirhu minan nar wata za ta ce Allah ka tsare shi kai shiga wuta shi yasa za mu riƙe da Allahumma ja'alna min ahlil janna Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna na'udhu bika minan nar Allahumma inna na'udhu bika minan nar Allahumma inna na'udhu bika minan nar sai Allah subhanahu wataala ce wa fakihatin katira da kayan marmari masu yawa la maqtu'atin ba sa yankewa wala mamnu'a kuma ba a hana mutun ya ci su sabanin duniya a yanzu dai idan mutun ya ce yana son kamar wasu 'ya'yan itace bai samu su a yanzu ko ba haka bane kaga akwai lokacin da zaka nemi mangoro da kudin ka babu shi akwai lokacin da zaka nemi lemu da kudin ka babu shi akwai lokacin da zaka nemi wani ƴaƴan itace da kudin ka babu amma banda aljanna aljanna duk sadda ka kason abu akwai shi kuma ba a hana ka wai a ce abin da ka roƙa ya yi yawa a da kaji mutum ana cewa roƙonka ya yi yawa abin ne a babu da abin da kake so a janna koyaushe akwai shi la maqtu'atin Allah ce ba sa yankewa wala mamnu'a kuma ba a hana mutum yayi amfani da su wa furushin marfu'a da kuma shinhida madaukakiya a saman gadaje shinhido manya manya akwai wata riwaya da'ifa da take nuna shinhidar tsawonta kamar faɗin sama da ƙasa na ba ka ɗauka irin ɗan zanen da kake shin hidawa na a'a manyan shahidu ne wasu malamai suka ce wa furshin marfu'a da mataye shimfiɗa a bisa garaje ana nufin mataye ake nufi anan saboda mi dan Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'an mun halitta su halitta ta musamman su mata ga 'yan aljanna an fahimci hausa ko kuma ya zamanta wa furshin marfu'a da shinhidu maɗaukaka inna an sha'ana hunna in sha'an su mataye na horu na in mun ƙera su wani irin ƙerawa don su kasance bisa gado kana da gado mai kyau ga kuma matarka saman gado wa ake cewa an ba eh ba ku bani an samu ko ba ku gane ba ne kenan dun Allah ya mallaka mu inna an sha'ana hunna in sha'an mun ƙera su wani irin ƙira in ji Allah wanda ya saba ma al'ada ya saba mai da ake ganin mace macen aljanna inda za ta hito duniya ta tofa yawunta a cikin ruwan duniya duka sai ruwan duniya sun ɗauki daɗi na ruwan na tofinta guda da ta yi duk sai ta canza shi inda macen aljanna guda za ta hito mazan duniya su yi mata kallo guda da sai kuwa mutu bai kara aure ba sai ka haɗu da mace ka kaure ta tana cakai ni mace ce ce anya shi ya ga mace Allah ka yi wani jagora da haka matayen duniya rahama ne gare su da Allah ya ɓoye mata aljanna da Allah maza duniya ba su aure ya za ka ga aure na ne muke Allah yake cewa inna insha'ana hunna insha'an faja'alnahunna abkara muka sanya su su kasance ƴan mata matan aljanna mata ne ƴan mata na abin da yake nuni da ƴan mata in ka aure budurwa bayan shekara 30 kuna tare me take komawa to kai dai kace ko ta ma mace aljanna kuna tare da ita shekara miliyan duk sadda ka kusance ta kamar yau na kun ka taɓa haɗuwa gare ta ko da yaushe 'yan mata ne kasan namiji ya tsara mace da tsufa bale wanda ke auren mace don kyau to rana a aljanna babu tsufa inna insha na hunna insha Allah ce mene waje Allah hunna abkara muka sanya su su zamo 'yan mata akwai lokaci lokaci yayi to babu lahi gobe dai sai mu mu yi da sa in Allah ya so wanda muka daidai a nan Allah ba mulada da muka kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk